Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'ad darasi 28 to majalisi na 28 ba na da bakwai ba? ok mun yi da bakwai yanzu majalisi na 28 za mu tashi a cikin karatunmu za mu ɗanyi tsallake maimakon mu ɗauki almusaka saboda ganin da musaka da muzara'a za mu ɗauki alkirab da asharika saboda an fi ta'amuli da su a yanzu yaso in an samu sauran lokaci ma yi musaka in ba a samu ba kuma daura ta gaba sai mu fara sai mu yi musaka da muzara'a din amma yanzu alqirab da asharika zami zamu fara da alqirab insha Allah zamu tashi albabur rabi fil qirab na'am
bismillah alhamdulillah wahda wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ba'd فيقول المؤلف رحمه الله الباب الرابع في القراد نعم الباب الرابع في القراد باب نهدو أكان القراد القراد مصدرين نا قارض يقارض قراضا بمعنى قاطع الاقتطاع ينكوا saboda shi wanda yake aiki yana yanka daga cikin ribar kudin da aka bashi ya zamanto shine kasansa na aikin da ya yi daga nan ne aka samu alkirab al'iqtita yana yanka daga cikin wannan ribar haka sunansa yake a wajen malikiya wa ahlul madina umuman ahlul madina ahlul hijaz suna kiran wannan nau'i na ciniki alkirab na'am ويسميه العراقيون المضاربة العراقيون malaman kufa kuwa malaman iraq suna kiransa da suna al-mudaraba min ad-darbi fil ard wato yin tafiya wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wato waɗansu suna tafiya a bayan ƙasa suna neman falalar Allah saboda galiban waɗanda suke wannan nau'i na ciniki ana yin sa ne ta fuskar tafiya wato a ba mutum kuɗi ya yi tafiya ya je ya kasuwanci ya siyo kaya ya zo a sayar da su a samu riba ya ɗauki kasansa ya ba ma rabbul mal kasansa wannan nau'i ne na ciniki wanda a musulunci ya tabbatar da shi bayan ya zo ya sami ahlul jahiliya suna ta'amuli tare da shi suna ta'amuli tare da shi sai addinin musulunci ya tabbatar da shi saboda haka asali ciniki ne wanda yake ba musulunci ne ya kirkire shi ba ba musulunci ne ya kirkire shi ba bal musulunci ya zo ya same shi sai ya tabbatar da shi ta yadda yake zai dace da shari'arsa na haka waɗanda suke cewa harkar waɗanda suke cewa suke tuhumar bankunan musulunci da cewa duk abin da suke yi suna kwafan abin da bankunan riba suke yi ne sai su sa musu sunan larabci su ma su rinka yi su ce sun canza shi da ba za a ci riba ba amma ba sa yin abu wanda yake kirkirowa na musulunci ne wannan magana ce wadda take bata da ma'ana shi yasa wai har zaka ji suna cewa bai kamata ana ta maganar a samu abin da ya dace da shari'a a'a a samu abin da asalinsa na shari'a ne maimakon a samu shari'a compliant a samu shari'a based da wannan wata falsafa ce da take ba ta da wani asali tunda musulunci ya zo ya samu kasuwa nau'i na shi sha'anin harkar kasuwanci ɗabi'a ce ta mutum tunda shi mutum halitta ne ijtima'i dole ya zauna tare da mutane ya zauna tare da mutane dole sai ya kirkiro mu'amaloli wanda zai yi na biyan bukatun kansa to yana mu'amaloli da ya a matsayinsa na mutum ba za ka ce dole addinin musulunci sai ya zo ya kirkiro wata ma'ana tasa daban ba yanzu ciniki saye da sayarwa ai abu ne wanda yake tun kafin musulunci ake yin sa to amma akwai ciniki wanda yake musulunci din shine ya kirkiro shi akwai cinikai waɗanda suke musulunci shine ya kirkiro shi kamar ihya'ul mawat wannan abu ne wanda man ahya ardan qad umitat fahiya lahu wannan nau'i ne na hanyar neman kuɗi da musulunci ya zo da shi kamar wakafi duk da yake ba ciniki bane amma hanya ce ta mu'amalar hada-hadar kuɗi ta fuskar tabarru'i ba ta fuskar ciniki ba wanda musulunci shi ya zo da shi kafin musulunci babu wakafi amma hatta amma cinikayya da yawa da suka zo musulunci ne ya zo ya same su sai ya canza su mun dan yi magana na lokacin cinikin salam muka ce cinikin salam ciniki ne da mutanen madina suke yin sa kamar yadda ibnu abbas ya ce qadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hum yatasallafuna as-sanata was sanatayn annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo madina sai ya same su suna cinikin salam na shekara na shekara biyu sai ya ce man aslafa fi shay'in falyuslif fi kailin ma'lum ila ajalin ma'lum duk wanda ya cinikin salaf ya zuwa ga wani lokaci to yayi ciniki din a cikin wato gwargwado wanda yake sananne ma'awo wanda yake sananne kuma ya zuwa ga ajali wanda yake sananne kaga sai ya sanya kaidi ya sanya sharadi ya musuluntar da shi ya mai da shi shari'a compliant to abinda ba sa so din a ce shari'a compliant to haka din ya kamata don haka don an je an samu a bankuna suna haya purchase haya purchase nan bukata ce sai aka musuluntar da haya purchase aka cire abin da yake na hannun shari'a na riba ko na garar a ciki aka mai da ta dace da musulunci ba za a ce wannan bai dace da makasudin shari'a ba su sai su ce wai yanzu dukkan cinikin da bankuna suka na bankunan musulunci suke abubuwa ne wanda suke ba su zamanto shari'a based ba wato babu makasudin shari'a a ciki ta yaya zaka ce babu makasudin shari'a bayan makasudin shari'a ba dune na larura ba ba dune ma makasudin shari'a wanda yake kawai tabbatar da adalci shine ba yana daga cikin makasudin shari'a sauki ga mutane da raf'ul haraj dauke takura idan mu'amala ta zo wadda take makasudinta shine ta sauƙaƙa ma mutane hanyar mu'amalarsu wannan dada ce da makasudin shari'a saboda daga cikin abubuwan da shari'a ta zo da shi yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra Allah yana son sauki gare ku baya son tsanani gare ku saboda haka qiraj yana daga cikin jinsin wannan tun a daular Rum sun kasance suna yi suna yin qirab Yahudawa sun san qirab suna kiranta commander larabawan jahiliya sun san qirab kafin musulunci manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kasuwanci ga Hadija a bisa tsarin kira ta bashi kuɗi ya je Sham tare da bawanta ya siyo kaya a zo a sayar ya zama tori ba tsakanin su a bisa yajejeni abin sa ittifakin da suka yi wannan a al'adar mutanen makka ne ta aka suke yin karavan sai a tattara dukiya masu kuɗi duk su kawo dukiyarsu ba kowa ne zai tafi ba kamar yadda aka tattara dukiya aka ba mu abu sufiyan ya tafi ya je yawo laftun kaya aka siyo daga sham aka taho aka ji labarin ya taho wannan sanadiyar haka ne aka je aka kai masa farmaki ana kokarin a ci shi da yaƙi a kwashe wannan dukiyar ta quraish wanda har ya kai zaƙin yaƙin badar ya zo ya samu wa turiduna an takuna an takuna ghaira zati wa turiduna an takuna ghaira zati ghaira zati shaukati takunu lakum wato ghairu zati shauka wannan tijarar ta Abu Sufyan wadda ake so to kaga wannan asali kasuwanci ne wanda yake din shine nau'in kasuwanci na al-qirab na'am to sifar sifar wannan kasuwanci afwan kafin ya faɗi sifar kafin ya faɗi sifar ya kamata mu faɗi hukuncin tunda duk bai faɗi hukuncin ba a nan wajen shi hukuncin almudaraba shine aljawaz kusan wannan a ijma'i ne ijma'i ne a tsakanin malamai akan cewar alqirab ya halatta babu wanda ya yi inkarin wato cinikin a halaccin kasuwancin alkirab kamar yadda ibn rushd ya kaito a cikin bidayatul mushtahid ya ce tsakanin musulmi bai san wanda ya hana cinikin kirab ba kuma shi an halatta shi ne domin sauƙaƙa ma mutane kuma an halatta shi a surarsa a haƙiƙaninsa ijara ce da bata cika sharaɗin ijara ba saboda ijara ce bi majhul ka ɗauki mutum ka ba shi aiki zai samu lada za ka biya shi lada amma ladan ba daga aljihunsa za ka ɗauko ba daga aikin da ya yi daga shi zai samu ladan kuma ladan nan ba ka san mikidarinsa ba ba ka san ma ko za a samu ko ba za a samu ba saboda haka kaga an samu jahala a cikin rukuni daga cikin rukunan ijara ko ba haka ba daga cikin rukunan ijara mun ce akwai al'ujira kuma sharaɗin al'ujira da almanfa'a almaqud alaihi shine sharaɗin athaman wal muthman a cikin ciniki ko kuma sharaɗin athaman wal muthman shine an ya kuna ma'luman to yanzu kaga idan wannan sifatta sifar yadda zai zo kamar yadda zamu gani a ciki ijara ce ko dago ne aiki ne ka ɗauki mutum amma baka san baka iyakanci bai san abin da zai samu ba kai ma baka san abin da zai samu ba na aikinsa to amma aka halatta ta saboda tausa samun mutane don haka dukkan asalin irab wato kasuwanci ne wanda yake akwai jihala a ciki to saboda haka ka'idar shine duk abin da zai kara ma wannan jihalar jihala to bata halatta ba saboda haka duk wani abu da aka kawo maka a cikin irab ka tsaya kai tafakkuri a cikinsa ka tsaya ka duba shi zai dada kara ma abin jihala ko ba zai dada kara ma abin jihala ba zai dada kara garari ko ba zai dada kara garari ba idan dai ya zamanto ya kara masa jihala da rashin tabbas a ciki to wannan kasan cewa ba za a yadda da shi ba a cikin alkira saboda shi asalin dama abu ne wanda yake akwai jihala a ciki na'am
وصفته أن يدفع رجل مالا لآخر ليتجر به وصفته صفة شيني متن أن يدفع رجل مالا شيني متن نمجي لا مفهوم لنمجي كوما كما ذات يزما أما الرجل أنا أنا نفهم الشخص كما بسيا زمنتو الشخص المعنوي با بسيا واتو بسيا زمنتو الشخص الحقيقي با واتو متن وندي كميري mutum ma wanda yake na ma'ana shine kamar kamfani shi ma zai iya zamantowa ya yi wannan to an yadfa a rajulun malan shine mutum ya bayar da dukiya li'akhara ga wani shi ma wani din ba lalle ya zamanto rajul ba zai iya zamantowa mace zai iya zamantowa a kamfani na'am liyattajira bihi ko liyattajira bihi domin yayi kasuwanci da shi na'am wa yakunu al-fadlu bainahuma wa yakunu ar-ribhu ni a cikin nuskata eh al-fadlu ai ba a ce ma ba a ce ma aid riba ba a ce mata fadl fadl qari ne wanda yake kawai ya zo maka ba tare da ya samu wani asali ba kawai kamar kyauta fadl ne ba za ba fadl ba ku gyara wa yakunu wa yakunu wa yakunu ar-ribhu bainahuma ribar ta zamanto tsakaninsu hasba ma yattafiqani alayhi ribar ta zamanto bainahuma a tsakaninsu hasba ma yattafiqani alayhi gwargwadon yadda za su yi ittifa za su yi ta za su yi ittifaki a kansa minan nisfi wa aw na daga rabi wato su raba an-nisf li rabbil mal wa nisf lil amil wato su raba rabi rabi da rabi aw thuluth ɗaya ɗauki sulusi ɗaya ɗauki sulusani ko rubu'i ɗaya ɗauki rubu'i ɗaya ɗauki talatata arba rubu'i uku au gairi zalika ko wani daga ciki ko sabanin wannan abinda duk suka yi ittifaki a kai to duk wannan ba da ikhraj ra'asil mal bayan an fitar da uwar kuɗi ba za a yi zancen riba riba ba sai idan kuɗuwar kuɗi sun dawo to abin da ya saura ita ce ribar ita ce za a raba hasabul ittifaq na'am to gashi nan sai yanzu ya kawo hukuncin wal qiradu gaskiya kuma wannan haka ne at tartibul fikri dan al hukmu al shay farun an tasawwurihi farko a faɗi sifar dan kai tasawurin sannan sai a ga maka hukuncin ni na yi ne riga malam masallaci na'am mustasnan min al gharad to ka gani yace shi qirad jaiz halal ne ya halatta wato daga cikin ahkamut taklifiya guda biyar shi hukuncinsa aljawaz halacci wanda yake kuma wannan ba a san sabani ba tsakanin musulmi a kansa ba wanda ya saba akan cewar qirab ya halatta mustathnan min algharar an yi masa togaciya daga algharar menene gharar din da ke cikin qirab rashin sanin abin da za a samu eh to wannan gharar ne amma ni sai naga garar din shine a wato rashin tabbas akan samun ujirar wanda ya aikin domin yayin da aka yi asara ko ba a samu riba ba to haka shi ba abin da ya samu shi ba abin da ya samu saboda haka wannan shine garar tun da dama algarar shine abu ya rinka dawaran bainal wujudi wal adam ko kuma bainal gunmi wal ghurm ko a ci riba ko a rasa nan an rasa shine wajhul gharar na'am والإجارة المجهولة kuma wannan mustafna min al-ijarati majhula an togace shi daga ijara wadda take ba a santa ba ijara majhula a ce- a- akwai ijara wadda take majhula a cikin qira kun ga shi yasa wannan mas'alar ah, wadda na ambata muku na ah, ka bayar da wadda a cikin halil ya kawo ta wanda na ce hanabila sun halatta ta malikiya ba su halatta ta ba ka bayar ma- da mutum abin hawa ka ce masa ya je ya yi aiki a kai ya je ya yi aiki a kai ya ɗauki kaya a kai duk abin da aka biya shi ya samu na ujirar da aka biya shi an ribhu bainana riba tsakaninmu ne ka bar ka ba mutum taksi ka ce ga taksi duk balance a ranar idan ka yi abin da ka yi ka zo mu raba ina da sulusi biyu kana da sulusi ɗaya ko ina da rabi kana da rabi Hmm? malik ya ce la khaira fiha idan aka sami irin wannan sai ta wannan ijara ce majhula tunda aiki ka bashi kuma baka san abin da za a samu ba saboda haka sai ce idan aka yi wannan ribar gabaki daya za a ba mu rabbul mal shi rabbul dabba wanda ya bada wannan motar ake kasuwancin da shi shi kuma wannan wanda ya aiki tunda an samu an yi ijara an yi ijara batatta me muka ce idan aka sami ijara batatta in aka wani eh za a yi ujratul mithil sai a ce mecece ujratul mithil wanda ya yi ne yana aiki a wannan motar nawa ya kamata a ce an bashi ladansa to sai a ce ma shi mai dabba dauko ujra dauko ladansa ka bashi riba kuma ga baki ɗaya da aka samu kuɗi da aka samu ga baki ɗaya naka ne ko kuma a to- a ce al'aks mana a ce riba ga baki ɗaya eh ta mai aiki ce ta direba ce shi kuma ya biya shi kudin hayar dabba ujratul mithil na hayar wannan dabbar ko ko wannan ko wannan duk za a iya yi ko duk takharuj ne duk da an koma zuwa ga ujratul mithil eh na'am wannan ujira din majhula ce gashi an ce ne abin da aka samu akwai percentage to amma an sani to a a cikin ijara ai dole sai ka sani na'am percentage eh in an samu kana da sulusi
a qirab kenan shi yasa aka ce shi qirab ya halatta saboda istinayi daga ij- ijara majhula tunda aka ce thuluthi an san abin da za a samu gabaki ɗaya ballantana a san miqdarin sulusin tunda ba a sani ba wataƙila ya je ya ta yawo gabaki ɗaya abin da ya samu dubu uku kawai ya samu saboda haka a thulusinta kaga dubu ɗaya to wannan dubu ɗaya ɗin watakila shi abin da yake tsammanin za a samu in aka yi wannan zirga-zirgar dubu goma za a samu sai aka zo aka kawo masa dubu ɗaya ce ya ya za ka kawo mu wannan abu
amma yanzu ya zo ne yanzu ba ba a jira yan yan adai ta sau Eh, fixing ake da kawo kullum samu da ai ya fi shine shari'a fixing din yi akwai in ka samu abin ba a in bai samu ba shikenan ya bar maka magana ce samu ko a ai babu zancen ai babu ga- wannan shine shari'a ya ka ba shi hayar adili ta sahu hayar adili ta sahu a- zai kawo a kullun yini guda zai kawo maka 1500 ka ba shi ya je ya zauna a gida ya yi ta baccinsa ya rage nasa ya je ya yi ta yi ya samu dubu biyar bai samu dubu biyar ba ya samu de- bai samu ma- watakila abin da ya samu bai fi ɗari biyar ba dole daga aljihunsa zai ɗauko tunda an ba shi mota a- an ba shi abin hawa ya je ya yi. ijara aka ba shi wani ita ce ijara ita ce shari'ar ijara na'am in ya rashin lafiya shi ne ya samu ne ya ba shi ya yi ko kuma ya wa- ko kuma ya dawo masa da kayansa ya ce yau babu wannan ijarar amma idan ya yi ya tsare masa manfa'arsa moriyar ya tsare masa inda bai yi ba inda bai yi ba zai ba ma wani yayi saboda haka idan mutum ya karbi hayar abu in ya ce ai mun yanzu da muka fita daga babin ijara fa ya kamata a ce duk za ku iya amsa wannan tambayoyin saboda ita manfa'a haka take na'am kamar yanzu wannan nassan abin da aka faɗa shi ne abin da ke faruwa ga masu direbobi haka Na'am.
sai ga ɗaya yana da aiki wani yana da abin ya an ba shi ga abin da abin hawa yana sana'a na'am wannan ya daɗe haka da wata biyar shi ko shekara ba aiki Mm.
haka zai ta ɗan bulayi sai da ɗan ba shi da haka wani sai ya tausaya masa Mm.
sai ya ba shi motar shi shi a wannan ranar shi zai aiki Mm.
da haka abin da suka samu bayan an cire balance ba za su nasu rabu Mm.
sojan hayaki sojan haya kagan yi masa sojan haya a in yi masa sojan haya dole ya ayyana abin da zai bashi amma ya ce idan abin da aka kawo za a je a biya balance sannan shi kuma abin da ya saura su raba ba za su raba ba sai dai ce za a biya balance wannan balance din shine hayar da ya bashi abin da ya saura da kuma watakila ya dora ribarsa ya ce alal misali shi balance din da yake bayarwa akan wannan motar dubu biyar ce sai ya bashi mota ya ce ka je ka yi aiki da ita a ƙarshen rana za ka zo ka kawo min dubu bakwai dubu biyar na balance dubu biyu nawa sai kuma abin da ya saura ko nawa ne naka ne shi kuma in bai samu ba shi ma ya Na'am.
shi ma in bai samu ya shiga sanadin kenan in bai samu ba ya zama garari ya shiga ga- ba zancen garari in bai samu ba dole je ya nemo ai haya aka bashi wannan ita ce ijara min al-batin ba shine sojan haya me yasa aka kira shi sojan haya eh shi ma haya aka dauke shi kamar yadda aka dauki wancan haya wato ijara hawa hawa ce al-ijaratul ula tsakanin mai mota da shi a direba na farko al-ijaratu thaniya tsakanin direba wanda ya samu wanda ya samu manfa'a shi ba mal- ba- bai mallaki rakabar motar ba ya mallaki manfa'ar ta ne sai shi kuma ya dauki sojan haya matsayin dan haya saboda haka kamar yadda shi zai biya mai mota balance haka sojan haya shi ma kuma zai biya mashi nasa balance din na ijararsa ijara da fararal ijara kenan ko da yake wannan ba fararal ba ce na'am yadda yadda fahimtar wannan gyara tsakanin masu alayyar su ko tasi Mm, ko hayas ko irin abubuwa na'am da da direbobi wanda suke
Mm, ba fahimta ce ta cewa shi direban da zo haya aka bashi mota eh, a'a ai an bashi mota ne ya je ya nemo ka mm, shi ma san yanzu amma mm, ya zo ya kawo maka kala mm.
ka yi sun yawa tunan zasu suka je ma sai mutum ya je ya dawo ya ce ai yau ban samu haka Mm, zai ba ka dubu ɗaya da ɗari biyar sai zo ya ce ɗari takwas kawai da sauran mm, mutum rigima da shi dole ka hasa mm. ina a wannan jakwai wannan sam babu shari'a a cikin wannan ba shari'a ba ce saboda na farko dai ita mota ba za ta zamanto wannan alakar tasu inda kirab ne sai ya zamanto haka in ya je ya dawo bai samu komai ba sai ya zamanto kirab ne Idan da- to amma a cikin kirab idan za a haya ce algaza kamata ya yana zuwa ya ɗauka ya ajiye hmm?
ya biya a'a to ai haya In ya- ba shar in ya tafi ya zamo ya rage na yi bai zamo haya sai ku- kai- yanzu fa muka karanta kan cewa annaqd ba sharadi bane a cikin haya inda kawai yake zamantowa sharadi idan ya zaman inda kawai yake zamantowa a, ba za a yi naqd ba sai idan ya zamanto za a biya kudin hayar bil urud ne Eh, amma in ba ko kuma abin da yake taraddudi tsakanin athamaniya was salafiya amma in ba haka ba za ka iya biyan kudin haya bayan an gama sai da ka gama sannan ka zo ka biya amma idan aka ce qirad ne wanda yake yanzu muke yin wannan zamu gani a cikin sharaɗin qirad abin da yake za a juya mota ba za ta zama ita ce ra'asul mal na qiyas na qirad ba kuɗi ne shi yasa kaga yace an yadfa rajulun malan bai ce ya bashi manfa'a ba malan kuɗi zai bashi ba manfa'a ba saboda haka ba za ta zama to qirat ba shi yasa a, malikiya ba su yadda da wannan ba duk da yake a, kamar yadda nake ambata muku alhanabila sun yadda da ita a, in- a, insha Allah za mu ga a, zan samu na kawo muku nasin yana cikin sharhul kabir na ga baya cikin mugni amma ibnu qudama ya kawo a cikin sharhul kabir na'am Na'am.
na'am a, dali na'am akan tijara a Lagos na'am akwai masu masu buses na'am eh molio molue molue eh eh eh eh from 6 to 6 amma in za ka dawo da motar kuma za ka cika tin zaka cika musu tanki eh kuma kuma sai a yi wa baya eh haka din su ma tijara ne wannan shike shine daidai saboda hayar mota suka baka hayar mota suka baka america ma haka suke yi yanzu a america suna da kamfanunukan taxi suna da kamfanunukan taxi idan a dalibai yawanci abinda sukan yi kenan ranar da mutum ba shi da aiki sai je ya dauki taxi haya ta wuni guda ya je ida- ya je ya ta yawo yana neman fasinja dama za a ce wuni kowace awa ga abin da za ka biya saboda kan ka ɗauke ta ta muni guda awa goma sha biyu ga abin da za ka biya ka je ka ajiye kuɗi ta awa goma sha biyu ka ɗauki mota abin da ka je ka samu wannan ya rage naka Mm, kasuwanci ne ka je ka yi a kai za ka ɗau alharaju bi zaman ka yi lamunin ka yi kasada ka ɗauka don haka duk amfani da za ka samu naka ne ɗari bisa ɗari kamfani ba ruwansa su kamfani sun ba ka ma- sun sayar mu- sun sayar maka da manfa'a manfa'a suka mayar maka suka sayar maka za ka dawo musu da mota a kuma za ka tsare musu lafiyar motarsu na'am tare da man na'am na yi na je zancen mai ai man sa har zaka dawo musu da mai ai wannan sauki ne a baka motar da mai cikakke yanda yake idan ka gama kai ma zaka dawo musu da mai cikakke dama idan karsuwa ne in cikin mu a cikin da
ai sai zaman to kan kaga kamar baka sai kamar kai kai sai min sai dai sauki ne a gare ka saukakawa ne suka yi yanda yake kana dauka kawai sai ka je ka kama aiki Hmm? dan kaga sun sauka maka ba sai kaji watakila baka da kokobo baka da na sayan mai amma in suka cika maka ka je ka samu to kafin ka sa tunda sun san akwai kuɗi a wajenka to kafin ka dawo musu ka ci su ma ka cika musu na'am eh gaskiya ne kuma zai zama to kan cewa akwai akwai adalci na cewa man da kai amfani da shi a shi zaka dawo musu da shi tunda wanda ka kona shi zaka cika ka mayar musu da shi na'am wa inna ma ya juzu bi sittati shuru to kun gane kun gane cewar ijara a- a ita qirad mustathna min al-gharar ko menene gharar inda aka yi istithna da da da yake cikin ta wanda yasa aka halatta shi ba lallai ne shi yawa shi al'amil mai aikin ba lallai ne ya samu kudin ya samu biyan kudin aikin da ya yi ba zai iya samu zai iya rasawa wanda yake shine asalin algharar Mm, na'am kuma s- an ce wa- kuma mustathna min al-ijaratil majhula ko shi ma wannan ya bayyana gare ku ko menene waj- menene fuskar istithna'i daga al-ijaral majhula na'am ba ba san bai san nawa za a biya shi ba an dauke shi aiki bai san abin da zai samu ba na'am na'am an yi la'akari da yanayi a'a ba a yi la'akari da yanayi ba an yi la'akari ne da yarjejeniya tsakaninsu duk yadda suka yi yarjejeniya shari'a ba ta shiga cikin nan shari'a ba ta shiga cikin nan ko kaɗan ba ruwan shari'a da wannan sai dai idan ya zama kan cewar akwai cutarwa to a lokacin sai shari'a ta shigo ta hana ta yanzu kaga an sha damun mu a central bank a cikin a can phrase kan cewar a waɗansu daga cikin bankunan musulunci abinda suke bayarwa na rabon masu kuɗi masu ajiyar kuɗi a wajensu a cikin mudaraba tunda in suka bude account ɗin mudaraba kamar shi bankin shine mai aikin shine zai juya kuɗin idan ya juya kuɗin in suka tashi raba ribar bisa al'ada bankin yana ɗaukan 70 cikin 100 masu kuɗi ya raba musu 30 cikin 100 to sai ake ta kuka da kan cewar abinda bankin yake bayarwa ya yi kaɗan don bai kai irin abinda inda mutane za su je su sa fixed deposit account su sa kudinsu a fixed deposit za su samu ba aka ce dole a yi wani abu Ka ce to ai babu wani abu asali na shari'a da ya ce ga asasin da yadda za a raba ribar abu ne wanda yake kasuwa ce za ta sa yanzu saboda bankunan ba su da yawa za su ci karansu ba babbaka amma yayin da bankunan suka yi yawa competition zai sanya su ya zama kan cewa dole sun yi abin da za su kira ma kansu kasuwa yanzu kaga kamar a irin kasar malaysia da ko kuma irin su a gulf countries irin su bahrain irin su united arab emirates irin su kuwait abinda bankin yake dauka a wani bankin ma 20 filmi a yake dauka 20% yake dauka 80% yana zuwa wajen masu kudi customers na banki akasin abinda ake a nan najeriya akasin abinda ake yi to amma tunda shari'a bata ba da damar ah, ka yi tas'ir ba kamar yadda anna- domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha huwal musa'ir shine wanda yake sanya farashi to in ka sanya musu ga lallai ga ratio din da za ku yi to ka zo ka sanya musu farashi domin daga baya musamman central bank tunda shine a matsayin muraƙin matsayin regulator idan ya zo ya sanya musu duk wani abu da ya samu bankin in ya zo ya ce kai ya aka yi haka ba kwa samun riba kudin mutane suna nema su salwar da a to ya zami kai ka zo ka ce mana 70% za mu bayar da ba ku ka sanya mana wannan dokar ba sannan kuma ku zo ku ce ku zo ku ce saboda haka in ma kudaden mutane sun salwanta in mun yi asara ku ne kuka sanya mu muka yi asara suna can fa suna abun su amma wannan abun guda ɗaya shi za su ɗauka su ta rigima da central bank da shi to shi yasa muka ce musu to mabda'in shari'a ma haka yake ba a sanya riba saboda haka a wace a wani ratio za a raba ribar wace nisba za a bi wannan abu ne wanda yake na ittifaki tsakanin mai kuɗi da mai aiki kuma ya danganta da buƙatar mai kuɗi ga wannan mai aikin da buƙatar mai aiki ga wannan kuɗin buƙatar ita za ta haddade wani rabo za a yi kai wanda yake mai aiki ne kana da idea ka san inda za a juya kuɗi amma ka shekara biyar baka da aiki saboda haka da ka zo ka ce ga idea ya kawo kuɗi za a juya in an samu kuɗi ku raba riba 50-50 haba 50-50 ya za in baka 50-50 in ka yadda 90-10 ka je kai shi 90 kai 10 ya kuma ka zauna shekara biyar ba aiki in 10% din nan ta fi maka 0% sai ka karba in saboda me saboda bukata in to amma idan ya zama to akwai exploitation akwai zalunci to a lokacin nan za a iya shiga saboda ka'idar abdarar yuzal cuta ana kawar da ita na alaikum salam na'am Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. a ba su da haƙƙi su haka sai in an yi rigima ne za a koma wajensu in an yi rigima shine za su haddade ujratul mithl amma in ba a yi rigima ba na'am in baka bayar ba kai zalunci ba in kace ba za ka bayar ba kai zalunci ba in ba in kace idan in yace sai ka bada na union je ka zan samu wanda ba zai ce sai na baka na union na union ba masu aiki neman aiki suna da yawa na'am
وإنما يجوز بش- بستة شروط to shi qirat yana halatta ne kadai da sharuɗa guda shida Mm, da sharuɗa guda shida to wannan shine zai bayyana mana yaya qirat sahihi yake tabbata abin da ya cika wayannan sharuɗa guda shida shine al-qiratu sahih ingantaccen qirat na'am na farko أن يكون رأس المال دنانير أو دراهم ya zamanto ra'asul mal wato uwar kudin wanda da shine za a yi cinikin a juya ya zamanto dananir wato kudi na zinare shine gwal au darahim ko kuma kudi na azurfa domin a lokacin su ne athman addananir bai ce azhab au fidda ba dan karka dauka zaka iya bada abun wuyan matarka ya zamanto shine ra'asul malil salam abinda ake nufi da addananir al athman wato currency a yanzu sai ya zamanto a maimakon su tun da yanzu waɗannan sun zamanto su ma uro sai ya zamanto kuɗi ko naira ko dala ko makamancin wannan na'am فلا يجوز بالعروض وغيرها to kuma idan afwan idan kuɗi ne ka bayar dole a ƙayyade idan a ƙayyade da wani karansi ne idan dala ce a ce dala ka bayar idan naira ne a ce naira ka bayar saboda haka idan aka gama cinikin in naira ka bayar sai an in dala ka bayar sai an mayar da kudin dala a cire ra'asul mal din daga cikin dala ribar da take a cikin dala sai a raba sannan kowa ya je kowa ya je ya canza na sai ya samu naira amma ba za ka bashi dala ba ka ce je ka kai canji abin da ya kama na naira ka sanya shi a cikin cinikin domin ka kara masa aiki akan aikin da zai yi ko mun ce duk abin da zai kara jahala akan jahalar da ke cikin qirat za za ta bata qirat din an fahimta na'am نعم fala yajuzu bil urud wa ghayriha baya halatta ayi qirat da urud wato kayan ah, wato kadara urulla wato haja waɗanda suke ko abinci ko dabba ko mota ko waɗansu kaya dai waɗanda suke ba kuɗi ba baya halatta ya zamanto shi ne za su zamanto ra'asul mal ba za ka iya ba da gidanka ba ka ce ga gidana nan ya zamanto wannan gidan in ka yi ciniki da shi abinda duk aka samu na riba mu raba tare saboda haka ka je ka ce za ka sayar da shi idan ka sayar a zo a raba ribar tare gida ba zai iya zamantowa ra'asu malil qirat ba tunda a kasuwancin da za ka yi da kuɗi ne ba da gidan ba duk da yake za ka iya sayar da gidan a bisa riba in ka sayar da gidan a bisa riba to wannan ba zai iya zamantowa ra'a- shi gidan ba zai iya zamantowa ra'asu malil qirat ba duk da yake za ka iya sayar da shi a riba a ce ku raba ribar wannan ba za ta zamanto qirat ba sai dai ta zamanto a sai dai ta zamanto a a sharika na'am
واقتل
da misali kamar yanzu a kan
na'am na'am sai ka ce ya ba ka wani adadi mm shi ne bai rasu na da ke eh da to idan ya zarto ciwon kamar irin wani shi na yi amfani da shi kuma sai dai a ajiye ba a tamfa ba ce misali da a fahimta sai a ba
in zai baka a tamfa bari mu ji kiran sallah ma'idi shine cewa kamar wai ka zo kwari sai ka karbi a tamfofi dila ta atamfa ka je Nijar ka sayar in ka sayar ribar ta zamanto tsakaninku wannan ya halatta kenan za a iya yin qirat akan haka Hmm? za a iya yin qirat akan haka saboda me urudut me yasa urudut tijara ba za ka iya yi ba ba riba za a samu ba in ka sayar na'am eh ba zai za- eh to me yasa suka ce ba zai zama ra'asul mal ba mun faɗe shi wannan shine sharadin me yasa suka ce ba zai zama ra'asul mal ba saboda zai iya yiwa saboda an tashi dawo da rasu ma mm. ba a san me za a dawo shine an akwai jahalatu ra'asul mal tunda yayin da ka karbi wannan atamfar ai tana da kima ko yayin da ka tashi dawo da yayin da ka tashi dawowa da wace kimar za ka yi amfani da ita kimar atamfar ranar da kake dawo da kudin bayan ka sayar ko kuwa kimar atamfar ran da ka karba kaga an samu jahala tunda ko aka samu jahala ita kanta ribar ma ta zama to majhula tunda lokacin da ya baka atamfa baka san meye ra'asul mal din ba tunda baka san kimar ba ba kudi ya baka ba ita kanta kimar aba ce wadda take subjective ba abu ne wanda yake tabbatacce ba zai iya yiwuwa shi ma yayin da ya baka zai ci riba a kanka zai baka wannan atamfar atamfa ce wadda take inda saya za ka yi zai sayar maka a kowace atamfa guda daya du- a- a a- a naira dubu biyar sai baka ita tunda kasuwanci za ka yi za ka samu riba sai ce to a yi lissafi akan naira dubu shida a yi lissafi akan naira dubu shida to in ka karba tunda ba atam- ba kudin ka karba ba kimar ka karba in- to kaga yayin da zaka dawo da ita yayin da zaka dawo me zaka dawo masa da ita asalin kudin sa atamfa zaka dawo masa da ita ko ko dubu shida akan kowace dila bayan k- mun ce kuma ka'idar qira ba za a fitar da riba ba sai an dawo da ra'asul mal to me zaka dawo masa da ra'asul mal atamfa zaka dawo kaga sai ka je ka nemo a tamfa watakila in ka tashi nemo ta baka san a nawa zaka same ta ba watakila a maimakon dubu shida ka same ta a dubu bakwai saboda ka ta cinye juz'i na ribar ita kanta ribar da zaka samu akwai jahala ta kara mata jahala to saboda haka aka ce dole sai dai ta zamanto kuɗi saboda zai zai kuma za- in kuma aka ce watakila a ce to ga atamfa ka je ka sayar da atamfar abin da ya fito na kudin shine zai zama to ra'asul mal sai ka je kai cinikin da shi sai zama to shine ra'asul mal kaga dai an mayar da abin ya zuwa ga addananir din kenan ko an mayar da shi zuwa ga kudi amma ba a baka shi a sifar kudi ba sai aka baka kaya aka ce ka sayar da kaya wannan sayar da kayan da zaka yi ba karin aiki bane to kuma dama can aikin ka majhul yanzu aka da kara maka jahala akan jahala saboda haka suka ce bata yiwu ba duk da yake abu hanifa ya halatta shi ya halatta a- a a baka ka je ka sayar da urud din kamar ka dauke shi ya zaman tura asmal salam A, ban san menene hujjarsa ba ban sani ba ko ibn a, ibn rushd ya kawo hujjarsa A, bai kawo hujjar abin nan ba hujjar hanafiya ba a na littafin su ba wannan ba al-mikhyar ina nihayatul matalib fi dirayatul madhhab yawa raddul muhtar to misali insha Allah ma ga hujjar hanafiya almuhim dai wannan amma hujjar malikiya a bayyane take duk abin da zai kara ma irab jahala akan jahalarta da garar akan garar dinsa bai halatta ba kuma shi yasa ma mi'yar na shari'a na ayofi wannan suka dauka ba su dauki matabar hana abin nan al-ahnaf ba na'am alaikum salam bari mu karasa wannan sharadin daga bai sai ke tambayar na'am fala yajuzu bil urudi wa ghayriha واختلف في التبر ونقار الذهب na'am waqtulifa fi tibr an yi sabani akan at-tibr shine wato gol wanda aka hako shi wanda ko abin nan kona shi ba ai ba wanda yake abin nan raw gold din wanda aka hako shi ya zama danyen gol ana cewa danyen gol ana faɗa a hausa a ban sani ba to ɗanyen gwal an yi saɓani zai iya zama tunda shi kansa ɗanyen gwal ɗin sayar da shi za a yi za a bashi mu'amalar dukiya za a bashi mu'amalar kuɗi ne ko ko za a ɗauke shi akan kuɗi saboda asalinsa ya zama to zinari ne ko ko za a ɗauke shi akan kaya tunda sai an sayar da shi sannan za a zo a mayar da shi gwal ɗin a lokacin da yake gwal ɗin kuɗi ne fa kenan abin da yasa za a ce ba za a iya ce masa kaya ba saboda za ka iya zuwa a za ka iya zuwa a mai maka da shi kudi za ka iya zuwa a mai maka da shi kudi kuma ya zamanto kudi din ya zamanto silalla sai dai kuma ai za ka biya za ka biya kimar mayar maka da shi silalla na'am wa naqadi adh-dhahabi wal fidda wa naqadi adh-dhahabi wal fidda da kuma ah, abinda aka ah, da kuma annukud na zinari da azurfa wanda yake am wato ba kudi ba ne amma aka mayar da shi ba kuma jawahir ba ba tibir din ba aka mayar da shi gol wanda aka sa shi a matsayin irin sanduna dinnan na gol ko na azurfa na'am haka zalika fil fulus kudin da aka yi shi daga tagulla saboda ana ba su hukuncin al'urud amma wannan ba bai shafi kudin da ake da su na yanzu ba na takarda kudin takarda al-fulus a lokacin saboda a ba ba kowa yake karɓar su ba ba kowa yake karɓar su a matsayin kuɗi ba ana karɓar su a waɗansu mutane suna karɓar su a matsayin tagulla ne amma yayin da ya zamanto kuɗi sun zamanto kowa yana karɓar su a matsayin saman kamar yadda kuɗin takarda ya riga ya zamanto to sun riga sun ɗauki hukuncin zinare da azurfa da haka waɗansu malamai da zaka ji suna faɗa kan cewar ai malik ya ce babu riba a cikin fulus saboda haka wannan kuɗin na zinare don kai mu'amala da banki an ce an caje ka riba wannan makruhi ne kawai a matsabar malik ba su fahimci maganar malik ba saboda haka alfulus a nan wajen saboda ana ba su hukuncin al'urud saboda ba su da rawaj al'am kowa ya karbe su ba kowa ne ya karbe su wato don haka za a yi musu mu'amalar za a yi musu ma'arar urudu tijara to amma yanzu da aka zo da bitcoin fa zai iya zamantowa ra'as mal na qirab irin kudaden nan na electronics da ake yi bitcoin cryptocurrency za su iya zaman tuwara asmal na'am na'am saboda me kudi ne ko ba kudi ba ne na'am kima ne ba kudi ba ne yanzu ba za ka iya ba za ka iya sayan abubuwa a intanet da su ba hatta mcdonald's ma za ka iya zuwa ka je ka saya microsoft total gidan mai za ka iya zuwa da su ka je ka sai mai ba ya danganta da kasar ya danganta da kasar ya danganta da kasar inda ya zama cewa ba za ka yi amfani da su ba sai ka mayar da su zuwa wani kudi sai ka mayar da su zuwa wani kuɗi to ba za su zamanto ra'asul mal ba sai zamanto kamar hukuncin urud amma za ka iya za ka iya ɗaukan su su zamanto su ne ra'asul mal ɗin tunda za ka iya sayan abubuwan da za ka yi kasuwanci da su na'am almuhim mu kyala wannan fa in kana lahu daynun فإن كان له دين على رجل idan yana da bashi akan wani mutum لم يجوز أن يدفعه له إرادا عند الجمهور bai halatta ba ya bada wannan baki ba- wannan bashin ya zamanto masa shine ra'as mal na qirat a wajen jumhurin malamai sabani ga Abu Hanifa In kana bin mutum miliyan goma kana bin sa miliyan goma sai ya ce- sai ya zo ya ce maka ai ga wata harka ta zo da za mu iya samun amfani in kana da kuɗi kawo mu je mu yi wannan harka yadda musu cewa zai yi sai ce a to ba ina da miliyan goma a wajenka ba wannan miliyan goma ka je kai kasuwancin da ita ta zamanto ita ce qirat din abinda aka samu na riba mu zo mu biya to wannan bai halatta ba wannan bai halatta ba me yasa bai halatta ba na'am ta yaya kara garar na'am na'am ba lallai ba lallai ai me ba ba lalle miliyan goma ta fito ba lalle miliyan goma ta fito to in tana nan fa ai ya ce tana nan ne tunda ya ce zai kasuwanci tunda shi qirab ba lalle ka iyakance masa lokaci ba zai iya karba ya san cewa miliyan goma a yanzu ba ta na amma zai iya samo ta na'am
wannan bashin da ya bayan riban da za a bashi ya zanto bashi ne ya jawo riba bashi ne ya dawo bashi ne ya janyo masa riba zai iya zama tuwa salafun jarra naf'an hanya ce watakila da zai iya cin riba saboda haka sai ce maimakon ka zo ka biya ni kuɗi na daidai wa daida miliyan goma je kai kasuwanci da shi abinda aka samu na riba mu samu saboda haka ga ya ci riba ta wata hanya saboda wannan tuhumar sai aka ce to ba za a yi ba ɗaya daga cikin illa- illa kenan Ah, akwai illa ta biyu ina ga wanda ah, wanda shi wane ne ibn ah, na'am ah, ah, ibn rushd ya ce ammal illa inda malik fa makhafata an yakuna a'sara bi malihi fa yuridu an yu'akhirahu anhu ala an yazida fihi fa yakunu ribal manhiya anhu ta yi dama ba shi da kuɗi ne lokacin biya ya yi an fahimta lokacin biya ya yi sai ya yi dabara ya ce to yana jin watakila ba zai ba shi jinkiri ba sai ce ka jin- sai ya zo kawo wannan shawarar a zo a yi ƙira sai ya zamanto tamkar ya ce ne ka saurara mun ni kuma ɗan ƙara maka riba zidni a- zidni fil ajal aziduka fil qima shine illar hani a wajen malik wa amma al illa inda shafi'i wa abi hanifa afwan abu hanifa shi ma ya hana wa amma al illa inda abi hanifa wa shafi'i fa inna ma fi dhimma la yatahawwalu ya wa yaudu amanatan shine dukiyar da banci yayin da take wajensa ba a zimmarsa take ba yana da zaman ɗinta kenan ko dole sai ya ka- sai ya dawo da ita yadda take amma yayin da- yayin da ta zamanto kudin qirad ne in ta salwanta ba ba- ba zai yi zama- ba- ba ba zai zamanin ta ba in ta salwanta sai idan yayi ta'addi sai idan yayi sake ko shine ya sabbaba salwantar kaga abin da yake fi zimma ya koma ya zamanto amana to su kuma suka ce wannan a babu dalilin da zai sa ya zamanto wannan canjin ya zo ya same shi ya fitar da shi daga halinsa na azimma ya zuwa ga halin amana wannan taraddudin kamar taraddud ne da malikiya sukan faɗa bayanar salafiyati wal a- a- athamaniya na'am
و- وكذلك إن كان له دين على آخر na'am فأمره بقبضه ليقارب به haka zalika idan yana da bashi akan wani kama al misali malam nura yana bin malam ismail bashin miliyan biyar Mm. sai ya sai buhari ya kawo masa kasuwanci da za su yi kira sai ce to ni maimakon in baka kuɗin daga wajena je ka wajen malam ismail ya baka kuɗina da nake bin sa miliyan biyar ka karɓa sai mu yi kasuwancin tare bai halatta ba shi ma wannan ba zai yiwu ba inda jumhur menene illar menene illar ba ba ba ba a nuna sai gina na mallakar sa bane a lokacin eh ba mall- ya ba mallakarsa ba ne shi a hannun wani yake a hannun wani ya amma dai kudinsa ne sharuɗin da to ai sharuɗin da yake da kansu da wancan ba shi ke wani ba. kuma nan dai gudun wani shi ya wani wancan yana wani shi hannun sa ne amana ne
an ƙara masa aiki shine aikin ba a sani ba tunda ka ɗora masa sai ya je shi wanda zai shi Buhari wanda zai kasuwancin maimakon kawai ya dauki ka bashi kuɗi kawai ya je ya kasuwanci ka sake ɗora masa wani aiki shine ya je ya karɓo ya je ya karɓo bashi ka san kuma harkar biyan ba- harkar neman bashi yadda take aiki ne da har ake biyan mutum ko ake jahala akai saboda haka kaga ladansa ka daɗa ƙara masa jahala akan jahalarsa saboda haka ƙarin jahala akan ƙira ya zamanto abin da yake bata shi to ina sai mu tsaya- sai mu tashi a shartu thani kenan ko subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik